الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعدك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya kara hada mu a daidai wannan rana mai albarka irin lahadi a biyar ga watan Rabiul Awwal shekara ta 1446 wanda ya daidai takwas ga watan Septemba 2024 miladiya a wannan majalisi namu da muke karatu cikin mukaddima da malam mai risala mukaddima da malam yake bita domin ya bayani kan aqidan annabi da sahabbai da wanda suka bi su da kyautatawa in ba manta ba mun shiga magana inda malam ya kulla maganarsa gami da wato matsayin manya-manyan sahabbai daga kamar abubakar kamar umar kamar uthman sannan kuma ali bin abi talib ya kuma nuni zuwa ga cewa a shiriya shine wanda ya girma waɗannan mutane ya kuma gabatar da su yadda ubangiji ya gabatar da su ubangiji haka ya gabatar da su a ruga daraja da kuma zuwan mulki shi kansa yadda ubangiji ya gabatar da su to haka matafiyan ahalus suna suka tafi a kai na gabatar da waɗannan mutane masu albarka abubakar shine farko sannan umar sannan usman sannan ali sannan kuma sauran sauran sahabbai wanda suke biyo baya kamar yadda a mata malamai ke gabatar da su khadija da aisha sannan kuma sauran su mata su biyo baya masu albarka wanda suka cika a wannan al'umma a kanin da su sai dai addu'a mala yace wa afdalu sahabati al-khulafa ar-rashidun al-mahdiyuna Abu Bakr kuma Umar kuma Uthman kuma Ali radiyallahu anhum ajma'in wa alla yudkara ahadun min sahabati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam أو ألا يذكر أحد من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بأحسن ذكر والإمساك عما شجر بينهم وأنهم أحق الناس أن يلتمس لهم أحسن المخارج ويظن بهم أحسن المذاهب مالتي وأفضل الصحابة فبي بتسحبي الخلفاء الراشدون سنة خلفهم ننشريو المهديون وأن دو وأن يبشريا سكوشي ما زي wanda yake kintsatsu ne kuma suna kintsa mutane zuwa ga tafarki majalici abubakarin na farkon shi ne abubakar abdullahi bin abi quhafa radiyallahu ta'ala anhu thumma umar sannan umar thumma uthman sannan uthman thumma ali sannan ali radiyallahu anhu ajma'in Allah ta'ala ya dada su dukkan su mallan sai ya musu addu'a yace wa alla yubkara ahadun min sahabati rasul illa bi ahsani dhikri kuma daga cikin aqida na malamai na ahlus sunna wal jama'a shine ba ambatan ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sai da kyakkyawan ambato wal imsaku amma shidara bainahu kuma mutun ya kulla baki daga abin da ya guda tsakanin su na wasu na fitintunu wa annahu ba haqqun nasi an yultamas an yultamas lahum ahsan al makharij sahabbai saboda wato yanayin yadda ubangiji ya zabe su yadda kuma suka yi rayuwa rayuwa mai nagarta suka taimaki addinin Allah su suka fi cancanta a nema musu kyakkyawan mafita in ma wani abu kake gani sai na laifi to su yi fuka cancanta ga musu tawili tawili kyakkyawa yadda zai zama ba a zage su ba wai wannan bihim ahsan mazahibi kuma su ne ya fi cancanta a yi zaton wato kyakkyawa matafiya gare su a kansu mun fara wata sati mun fara magana akan wato cewa wato malam anan da ya fara cewa wa annan khairul qurun al-qarn alladhina ra'aw rasulullah bayan ya gama magana gami da a duk wanda ke son ya bi tabarki ya zama yana kan shuyayye shine wato ya zama yana kulla addinin sa ne akan maganar Allah da maganar manzon shi da maganar ijma'i na sahabbai shari'a na sahabbai duk wanda ya zama shari'ar shi yana daukar shari'a ce ba irin shari'a ta san sahabbai ba to wannan ba zai zama shuyayye ba kuma abin da yake kir'i na addini wannan bai zama addini ba saboda imam malik yana cewa fama lam yakun dinan yawma idan fala yakun yawma dinan abin da da can lokacin su bai zama addini ba to yanzu idan ka zo kai shi bai zama addini ba to sai mallan ya ga dacewa yanzu ya ƙara kawo mana magana na su waɗannan sahabbai a cikin su akwai wasu ƙwarara wanda yake wajibi a ji kana ambatan su kuma ambato kyakkyawa a sashi ne ya ce abubakar ya ce sannan cewa ne sannan yana nuna maka matafiya hadu suna jama'a akan akan wannan magana cewa wanda suka fi kowa daraja a cikin sahabbai shine abu sune shine abubakar sanan umar wanda ba a cikin ahli suna ba wani wanda yake tantama haka tun daga sahabbai abdullahi dan umar kamar da muka faɗa muka a wancan sati ya ce ya mun kasance tun muna yara mu muna cewa mabibicin wannan al'umma a cikin wannan al'umma shine Abubakar sannan Umar Ali bin Abi Talib mun karanta wancan sati an tambaye yayi ya hau kan mumbari a Kufa yace mabibicin al'umma bayan annabinta to shine Abubakar sannan Umar sannan kuma haka Muhammad ibn al-Hanafiya ɗansa yake tambayan shi yake cewa a cikin al'umma wa ya fi ya ce abubakar ya ce sai nan wa sannan umar ya ce sannan ne gudun kai ya ce usman sai na ce to sannan kai sai ali yake cewa a aini ɗaya ne daga cikin musulmai yana tawalu to kaga wannan duk yana nuna maka cewa shi kashi ali bin abi talib ya riga ya san cewa a wannan wani abu ne da ubangiji ya riga ya zaɓa waɗannan bayan Allah nasa guda biyu kuma baya yi musu hasada shi baya musu hasada saboda wato martaba da ubangiji ya ba su to sannan muka yi magana cewa magana tsakanin shi da Uthman to wannan ana iya sa an samu a farko al'amari wasu daga cikin magabata da suke bibita Ali akan Uthman wasu na bibita Uthman akan Ali wannan ba ba matsala ce da duk wanda ya ya zama ya kangara akan tamfar al'amari za a ce ya zan faɗa ce ba to sai dai abin da shi ma malamai ke faɗa da shi ba Muhammad bayan lokacin da aka zo Umar ya riga ya koma ga Allah aka zo sahabbai suka taru wajen zaben khalifa kuma wanda ya jagora wajen zaben Uthman shi Ali shine Ali ne to bayan duka sauran sahabbai sun yi ijma'i akan Uthman to kuma bai kamata yanzu ka zo ka lalata wato wannan ijma'i na sahabbai ba ka zo ka nuna cewa su ba ba su da hankali kai yanzu kai ka kawo dan baya su duk abin da za su gane ba su gane ba gami da gami da fifiko tsakanin waɗannan mutane saboda haka nan abin da malam yake faɗa ce afdalus sahaba shine Abubakar sannan Umar sannan Uthman sannan Ali bin Abi Talib wannan shi ne abinda wato matafiya na sahabbai yake akai a to amma kamar yadda kuka sani akwai wani masu neman fitina su shigo cikin wannan al'amari tun bayan lokacin da aka sami rigima na na kashi sai na Uthman wanda ya sababa daga baya har ya sa an sami shi'a muna magana akan shi'a ibn ashariya da mun yi magana kan ismailiyya da zaidiyya yadda wato yadda suke shi ya na a shari'a sun suna da wasu limamai su guda goma sha biyu sha ɗaya an san su tarihin su an san lokacin da aka haife su an san lokacin sun koma ga Allah ɗaya kuma ma shi ba a taɓa sanin shi ba amma dai sai sun kaga shi imamin su na farko da suka ce sun yarda shi ne Ali bin Abi Talib kaga daga daga nan suka lalata sauran sahabban duka sun ce ba wato tsakanin sauran sahabbai ba hukunci kowanne za su iya ɗauka su tsine mishi ko su zage shi ko kuma su kaftar da shi daga addini ka dauki aliyu ka bar sauran raguwar maki daya kaga mazala bai yi tarbiya ba ce bai yi tarbiya ba sannan bayan wanda sai alhasan alhasan shi ma daga nan sun kore ayan shi tunda ya riga ya sallama wa muawiya daga nan shi ayan shi ba za a ce an daina magana su farkata sannan sai daga nan sai alhusayn daga nan sai ali ibn al-abidin ibn al-husayn ibn abi talib sannan kuma sai muhammad al-baqir ibn ali abu ja'far kenan sannan kuma sai kuma ja'far as-sadiq ibn muhammad al-baqir abu abdullah wanda wannan bawo Allah kamar da ibn tabiya ke faɗa ba a san wani mutumi da ubangiji ya garabce shi da wasu babiya masu mashi ƙarya irinsa ba ba za ka taɓa samu ba wani wanda za ka ga an mashi zunzurutun ƙarya tun daga a yi littafi wato bolin bolin mujalladai amma ba abin da ke ciki sai ƙarya ma wannan mutumin kala abu abdullahi wato shi wannan mutumin kenan duk ƙarya ne kuma duk ƙarya suke mishi ba haka ya rayu ba a banda shi kuma sai akwai ɗansa musa ibn ja'far al-kawun suke kiransa banda shi kuma akwai ali rida ibn musa banda shi kuma akwai wani dan dan dan dan wani ne abu ja'far muhammad al-baqir a aliyu sai ya yasa hasan da husaini to sannan kuma sai husaini an bar magana yayan hasan shi sai aka bi wajen Husaini shi kuma Husaini yana da da Ali Zain al-Abidin shi kuma Ali Zain al-Abidin shine kuma yake ya abi shi Muhammad al-Baqir Muhammad shi jika Ali bin Abi eh daga bayan bayan amma daga cikin manyan manyan manyan manyan wato bayan Allah in za ku ga wanda yake karatu yanda ake hajjin manzon Allah to wanda suka fi kowa ruwaito mana hajjin manzon Allah shine Muhammad al-Baqir da da ahlul bait su Abu Ja'far din abu abdullahi muhammad al-bakir muhammad al-bakir da kuma ja'far sadiq suna zuwa wurin jami dan abdullahi suna daukar ilimi dama can so salsalan ahal bait aka samu an sa an rawaito mana hajjin manzon Allah wanda ta fi kowace cika kuma annan riwaya tana nan hanyar ana karantawa ana fahimtar addini ana fahimtar haji ta hanyar waɗannan mutane sannan kuma sai Musa bin Ja'far shine al-Kadhi sannan kuma sai Muhammad al-Jawad Ali Rida afwan ibn Musa sannan kuma sai Muhammad al-Jawad ibn Ali Rida sannan kuma sai Ali al-Hali ibn Muhammad sannan kuma sai Al-Hasan ibn Ali da suke cewa Azzaji wannan duka an riga an san su an san tarihi su an san me suka gabatar a rayuwarsu kawai suka fara cewa to shi wannan Al-Hasan ibn Ali din nan ya taba haihuwa ya haifi wani wani da yanayin yadda tashi ma ba tashi ne da aka saba ba a kawai wani tashi aka kamar ka ce lokaci ne an ga kawai ya ga dan adam haka daga nan kuma ya shiga cikin wani sirdaf cikin wani wato wani wato rami tun daga nan ba a sace ganin shi ba a matsayin cewa shi ne mahari da ake jira sunansa sunansa wato Muhammad ibn Hassan al-Askari to duka ka san mu mahadinmu ba a halin suna ba ba shi muhammad ibn hasan sunan shi ba muhammad ibn abdullahi sunansa ba muhammad ibn hasan ba to amma kuma shi kansa a wannan magana da suka yi babu wani abin da yake na cewa an taɓa halittar wannan bawan allah babu shi amma kaga sun azo sun kaga sun ci an riga an halicce shi amma mu a wajen ahalu suna mu wannan babu wani shi in ba haka ba shi mahadi in aka yi banna ne zai fito ya gyara duk wani banna da aka yi an ta banna an ta banna kuma je boye wani irin imam ne wannan kuma kuna cewa shi imam ne imam kuma imam ba wai imam na jagorancin addini jagorancin siyasa jagorancin shugabanci ake magana to duk a zo a dinga zalunci ana waye ana waye sai ya suru ya kyana mutane ba zai fito ba me yake yi sai ya fito ai sai ya fito ya zo ya kawo agaji ko ba ka ba to amma ya je ya kwanta abin shi ba a taba amfana da shi ba ba amfana da shi ba kwata kwata eh su wadancan duka an taba amfana da su wanda suke zagi amma shi wanda ba taba amfana da shi ba kwata kwata a to wannan shine ne wato a takaice yadda yadda aka yi su waɗanda su ɗan shi'a shi'a ta riga ta samu asali tun lokacin so an fara jin ƙarshen ta tun lokacin da aka fara wato hujjumu na sayyidina Usman an sami shi ibn Saba Abdullahi ibn Saba ya fara shi bai da wani mataba a irin al'umma tunda dama shi mai Yahuda ya zo daga Yaman sadaka al'umma ba ta mata ba ta biye masa ba amma shi ya rinka ɗaukar musamman ganu yana shi ma ya yaɗawa yadda ya ji wasu mara na ya yaɗa wasu maganganu masu daraja sai shi ma ya dinga amfani da damansa to bayan wato an kashe sai da Uthman ya ci gaba da sai dai kuma ya wato rike ma alƙafa ya dinga zama askari na Ali a dai wato mutanen Ali bin Abi Talib shine aka ce ya kalli Ali bin Abi farko ya fara ce masa anta anta kai ne kai yace wani ne wa yace kai ne ubangijin halittu eh sai sai ali ibn talib yace to ai kashi shi zai fa to watakila abdullahi dan abbas ya ya gaji da shi ma alim ma ne daga alama ya gaji ma da rigiman ya gaji to da haka daga baya sai ali ibn abdullahi ibn abbas yace a a dauke shi ka kai shi madain ka ce ka kore shi in yana da rabo shi zai zai zai tuba da bari haka yake bi da rabo kuma ya je shi ne fara yin magana kan imama da raja'a imama shi ne wato cewa asali waɗannan mutane kwatan halifanci suka yi ma Ali bin Abi Talib kuma shi ya cancanta ya kuma ci gaba da yada kafa da waɗannan mutane sannan kuma ya rika cewa kuma za a zo a sami a raja'a dawowa su mahaji da sauransu waɗannan mutane da kwata-kwata babu su mutane kuma wawaye suka ci gaba da ɗaukar maganganu daga ire-irensa har daga baya aka zo aka samu shi'a aka koma waɗannan abubakar da umar da usman babu wani abin da ake yi wani addini wurin waɗannan mutane sai zagin su ba zagin su kawai ake yi da sunan cewa ana ta ahlul bait da kuma ahlul bait su sun yi nesa su kuma wato su waɗannan sun yi nesa aliyu ana tambaye shi wai ko an ce ahlul bait akwai wani abin da ba zalla ya baku ta mun ba wani abin da ba zalla ya bamu na musamman babu shi babu a to to daga nan bayan sun gama wato bayan sun shi'a sun fito kasan duk yadda kai ma aka sami wani mai zarmakawa mai zama mai guluwi to shi ba za a samu shi yayin da ya guluwi can bangaren hagu za a samu sai ya je dawo shi ma ya guluwi to yayin da kuka da suka dage babu abin da ya dame su ya zage manya manyan bayan Allah Abubakar Umar Uthman da sauran sahabbai sai kuma aka samu su kuma wasu su ma sun fito babu wanda suka tsana sai ahlul bait aka samu nasibawa su kuma ba su ali suke zagi ba suke cewa sun yi zalunci su haka suke cewa duk abin da dan shi ake cewa an yi ma ali ko abubakar ya yi ko umar ya yi ko usman ya yi to ninkin ba ninkin irin shi ake tuhumar ali shi kuma a wajen waɗannan nasibawa kuma ba su da hanyar da su ɗan shi'a ba su da hanyar da su su haɓu da ali saboda duk wata shubha da zaka ce akwai ta tare da abubakar ko umar ko usman to sai ka saba idan shubha guda biyu ce a wucin waɗannan mutane sai ali yana da shubha da ya kai ashirin ko dai ka yadda cewa a duk waɗannan bayan allah ne da a saɓu ne su ko kuma ka ce kai ne waɗannan ba mutanen kirki bane to kuma abin da zaka gaya ma hujjar su shi wannan sama dan in ka ce Ali bin Abi Talib in ka ce Uthman a ya dinga zuwa ya dinga wato fasaka da kudin al'umma ya dinga kaza ya dinga kaza ya dinga kaza to shi da farko da Uthman din da ma shi asan an san shi mai arziki ne in ya ce shi kudin sa yake bayarwa me zaka faɗa shi kuma Ali tun farko shi asan shi wakili in aka ce da kudin al'umma ya dinga dauka me zaka faɗa babu to da sai dai ka dawo cikin ahlus sunna yanda suke sabu da Uthman su sabu da Ali a zama lafiya Ali mutumin kirki ne shikenan Uthman mutumin kirki ne shikenan amma in aka ce wai ka ce wai kai ba za ka kawo ka zagi Uthman to babu wata hujja ko ka ce ya dauke ɗan dangin sa Ali bayan ya riga ya samu mulki shi ma ni ɗan dangin nasa ya ba gwamnati duka su ba ɗan dangin nasa ya ba shi ko Uthman ba ya sarka da yawa amma Ali in ka je ka duba za ka saboda a lokacin yana neman wanda ya fi gamsuwa da su to amma kaga wanda shine abin ahalin suna sun gane me yasa yi haka sun gane hikima amma yanzu idan ka ce usman kaza zage saboda yayi kaza yayi kaza to za ka ce shi kawai da ali ya ba abdullahi dan abbas mulkin basara ya ba wani wani mulkin kaza ya duk dan uwansu ne ya dauka ya ba saboda haka duk wani mai zage sahabbai ko ne dawo cikin riga da ahalin sunna shi ke ne ya sha ko kuma bai sha bai dawo riga da ahli sunna wato shikenan wato babu abin da zai kira ba zai iya gaya ba nasu bawa kuma kuma nasu bawa da baya ba sarrafe ba ai yanzu akwai akwai gurbi su su ahli baitin ne ba bai musu musu ba kwaki daya eh su sharifan ma duka su zaki su suke yi masu musu duk abin da suka ga ba su ka gaya musu za ka za ka gaya musu ko dai ka zo ka bi gaskiya ka kira wannan ka kira wancan duka a ce kuna kan fata ko kuma kai ka tsaya kan ra'ayinka shi ma ya tsaya kan ra'ayin shi kaga ba za a fahimci juna ba kuma babu wani abun da shi za a gaya ma wani banasiri wani da daga ya ba ce in ka zo za ka samu irin wani shugaban tana nan a gidan altaya wato daya ta kuma a waje daya so da ka babu yadda za a yi ko dai ka rebi abubakar da umar da umar sannan a shi ma ka ce allah ta'ala ya da shi su je haka da ma suka rayu tare kuma alban ya tashi su tare haka kuma su ga aljanna tare wanda kuma ya ci gaba da su kuma shi za a cire shi baya ce su kuma allah ta'ala ya tsare mu saboda haka wato waɗannan sahabbai da malam ya faɗe su ba tsakaninmu da su babu wani abin da zai zama wato na na kushe tsakaninmu da su mu ahlu suna dukkan su abin da muke musu shine muna wato shi musu albarka muna kuma wato at-tarabbi muna cewa Allah ta'ala ya da su da an ambace da wani haka ma za ga mu a nan kasan ma za ga duk sayyidina sayyidina muke ce musu saboda duka asiya ne duk shugabanni ne ba wanda za ka yi a cikin su kowannen su limami ya shirya yayin da ya ce ya maka matsala ya ci fada abu to baka baka tsayawa ka ce wai kai wai yana da adalci gobe da adalci akwai abin da malaman hadisi suke yi ga wanda yake duba littafan littafan suna ajab wa ta'rif zaka ga in ana maganan in ana maganan wato rawi ma ne inda tabi ne ka hal muhabbaran ma muhabbaran shine wanda ya taba rayuwa da manzon Allah amma bai ganshi ba amma ya rayuwa da manzon Allah to har su in ka shiga sai ka sai ka ji malamai suna cewa to wani abu ta ce labarinsa sai an tsaya an caje shi sosai an ga amintacce da ko amintacce amma wannan da an zo wurin sahabi sai a ce mu kallahu wasu ba wai da saka baka wannan baka bukatar sai ka to to me zaka faɗa ubangiji ya zaka kike su da yawa su su ai ba abin da zaka faɗa kuma ubangiji ya riga ya ya wanke su da kanshi to akwai wani wanda zai ce wani wasaka ka taba yan ce sahabi Abu Hurairah ce wasaka Abu wai wani ce wai wani ya inganta ya ya ce shi amintacce ne wani wani wani ba ta lokacin sa zai mutu a wani bayan ubangiji ya riga ya abu da su saboda haka wato malaki cewa wa Allah yunkar ahadu min sahabati rasuli kar ambaci daya daga cikin sahabban manzon Allah illa bi ahsani dhikri sai da wato kyakkyawan ambato wani ba malam ba wai ya gidiyo da kansa ba shi manzon Allah ya san cewa sahabbai ba ba su mai ne ba ana iya samun wani zai iya kuskure ana iya samun wani zai iya yin wani zunubi zunubin da ubangiji ya yafe mishi amma kuma shi da kansa kuma ya ce lalle lalle a kula da sahabbansa maza na cewa kar ku zagi sahabbai na na yi zare na ki hadisa law afaqa ahadukum mithla uhudin zahaban ma balaga mudda ahadihim wala nasifahu da ɗayan ku zai zai wato kashe zai wato ciyar da kusan kwacin dutsen uhudu na zinari mudun ɗayan su ko rabin mudun ɗayan su ba zai kai ba kada ka kada muna rubutu masu zagin su suna rubutu a ruwa suna bata ba kansu lokaci wato kamar rago ne da kafansa Allah ta ya mishi kaho mai kyau sai dai ta tunkuyin wato dutse wannan kaga ba abu da zai sai da jima kansa rauni amma dai wannan shi dutse na nan daren dum abin sa wannan sahabbai ba yanda za su yi su wannan wannan zagin da ake musu ya zama ya yi tasiri a kansu Allah ta'ala haka ya kalla waɗanda suka je badar yake cewa la'ala Allah qad tala ala ahli badr فقال اعملوا ما شئتم فاني قد غفرت لكم yace Allah ta'ala ya yi tsinkaye ma wanda suka je yakin badar yace ku je ku ta yin abubuwan da za ku yi ni na riga na yabe muku wanda sun shiga aljanna eh anan ubangiji da yake faɗa cewa ya yabe musu ba ba wai yana magana cewa wai idan suka wasu da ba za a rike su laifin ba a gida duniya amma ubangiji yana baka labarin cewa waɗannan duka za su za su tura imani ko da sun yi zunubi to wannan zunubin ba zai jijjige alherin su da suka yi ba ubangiji ya riga ya ba yana ba da shaida ne cewa wanda za su mutu da imani duka to daga duk wanda yanzu ya ce a cikin sahabban nan akwai wanda ya zai mutu babu imani to kaga wato shaidan ubangiji ne yake jigewa ba kida akwai da kuma zai iya rukuma da ubangiji kaga babu shi ubangiji ne ya shaida da ya shaida kuma yanzu ka ka ce babu ba za a ma ya mai shaida akan shaidan ubangiji da ya suka shaida duka kuma ka ce wani shaidan nasu sun dace a banza saboda mazala yake cewa la yadkhulun nar insha Allah man bai'a tahta shadara maza da yake cewa duk wanda ya yi mubaya'a karkashin wannan bishiya din wanda aka yi a sulhu da biya shiga ta shida bayan jira sulhu da biya maza da ya zo zai je umara ya je zai je umara sai kurashawa suka rike suka wato kange shi maza da ya aika ubay bin affan ya ce ka je ka gaya musu mu mun zai umara ne ba mun zai fada ne ba da aka je sai suka ce ubay na umar sai da umar Allah bari dawo maza da cewa an maka shi ne kida maza da ya ce to a zo a yi a yi wato a yi mubaya'a za mu je mu kada sai na Uthman in dai Qurayshawa suka yi wannan babban ta'adi to ko sai ko mun yake su sai ko sai ko sun yadda raba ba ya zaki kowa da kowa ya zo yayi wannan mubaya maza da bayan kowa ya ga mubaya ya dauko hannun shi mai albarka yace ga da Uthman shi ma sai ya sanya mun Uthman wa ka zo suna cewa ai ai shi wannan wai Uthman wai bai ma je wannan bai ba to shi da aka shi aka yi kuma yanzu hannun shi da hannun shi da hannun maza Allah wane ba daraja to maza Allah ya ce ga hannun shi wannan shi ne da Usman ya sa masa da ba kaga yadda su yadda suke ka duba abubuwa to maza Allah yake cewa dutse da rihu wanda suka je wannan sulhu da biya maza Allah yake cewa la yadkhulun nar insha Allah man baya man baya baya a tata shadara ba insha Allah ba wanda zai shiga wuta wanda yayi mubaya'a a karkashin wannan bishiya din saboda maza Allah yana yana yana gaggata abinda ubangiji ya masa alƙawari a cikin Qur'ani Allah ta'ala yake cewa laqad radiyallahu 'ala al mu'minina idh yubayyi'unaka tahta shajara Allah ta'ala ya yarda da mu'minai lokacin da suke maka baya wato karkashin bishiya ba alima ma fi qulubihim Allah ta'ala yake bani shida yace sai ubangiji ya san abu daga cikin zuciyarsu wa anzala sakinata alaihim kuma ya saukar da tsuwa a cikin zuciyarsu wato ubangiji na bada labarin cewa duk mu'minai ne waɗannan amma kai ka zo ka ce su ba mu'minai ba da abin da ya faru mu a to ma'aunin mu a matsayin mu na masu bin sunna ta maza Allah a shi ne waɗannan mutane yadda Allah ta'ala ce ya yarda da su to lallai ubangiji ya san cewa ba za su dawo baya ba ba za su yarda ba ba za su yi wani zunubi zunubi da zai jige musu imanin su ba shi yasa malamai suke cewa duk wanda sahabbai da manzon Allah musamman wanda aka kawo wato aka yi musu shaida a Qur'ani aka aka musu shaida a Qur'ani kamar Abubakar ita shi bai da abubakar sahabin manzo Allah bai to wannan akwai yau zai ya kafirta saboda shi kadai da cikin Qur'ani aka ce mishi sahib sahabi ba wani wanda manzo Allah wato Allah Allah ya kira shi da sahib sahabi sai shi kamar yanzu kamar yanzu ne malamai ke cewa duk wanda ya ci gaba da cewa Aisha ta yi zina in ya ci gaba da faɗan wani to ya zama kafiri mu'ani wato ya zama kafiri mai saurin kai saboda Allah ta'ala kadai wato ita ita ce wanda ubangiji ya saka da ayoyi da ras domin nuna cewa ta barasa da ita ko batar da ita to yanzu idan ka zo ba kake kaitawa ta duke ta kuma ka ga jifa zai koma wajen ubangiji ke sai sai ka ga me zai faru kuma ka ka kaita shi kaita ubangiji ko wani fita daga musulunci sai ka duk wanda yayi wannan in dai sharkai sun cika ba mu wani makawa a ce wai dai yana wani zaki ya kawo ni tawi da sare in dai an mishi an ba mishi wa'azi ya gane to yana kawai ya zage Aisha ya ce Aisha ta yi zina to sai a ja mishi ayan Qur'ani in dai ya riga ya wato hukuncin ya riga ya gabu sosai amma ya dage akan haka ya zama mu'ali ya zama taurin kai wanda ya kamsu ne zage Aisha kawai ba wai zage sauran Abubakar ba ko Umar Allah ta'ala ya kyauta shi sa malaki cewa Allah yubkara ahadu bi sahabati rasul illa bi ahsanil bikin kar ambaci wato sahabban manzo Allah sai da kyakkyawan ambatu wal imsaku amma shidara bainahum kuma wato a yi shiru a cikin abin da wato ya guda tsakaninsu a nan malam ba yana maka magana cewa sahabbai ma'asumai ne ba kasan wani yana magana sai ce ai ku kuna cewa sahabban ma'asumai ne a ba ba ba wani da taba cewa sahabbai ma'asumai ne kisa ba tsakanin sahabban ma suke in wani ya zo da wani abin da yake yayi kuskure sai ce a ba haka shi ba za take ba ba haka shi ba za take ba abin da ake magana a shine wato alima musu rahama alima musu yarda sannan kuma a musu addu'a lokacin da bayan mazala ya koma ga Allah aka zo a yi wato bai'a ma abubakar siddiq kusan ba sahabbai duka daga baya ko da an samu sabani amma wani sabani na waje ne na wasu nauyin lokaci da baya kowa ya zo ya sallama saboda ya san martaban abubakar a wajen mazan Allah ya kuma san martaban abubakar a wannan addini to daga nan babu wanda aka samu ya ƙi yin baya sai wani sahabi da ake sa'ad ibn ubada sa'ad ibn ubada sa'ad ibn ubada al-ansari mutumin madina shi kuma nan ba wai wanda kuma malami suka ce kuskure yayi kaga dan ka kare cewa sabu yana isa mu ne kuskure ba wai ba a ce ba su ne ba shi kuma ba wai yayi saboda yana inkarin darajar Abubakar ba yayi san Abubakar yana daraja ya san wato girman sa ya san amanar ya san gaskiyar sa sai dai shi kawai abin da yake cewa shine ya kamata a ce a bangaren ansarawa su ma a samu wani amir wani shugaba wannan kawai shine kawai abin da ya sanya ko bai fito ya yi fito na fito da abubakar ba har bayan an ba abubakar ya fito ya ci gaba da fito na fito da shi ba bai fito ya je wani sako ya kuma yana su maganganu ba yana wato kulla daba ya ce bari mu je mai ma abubakar juyi mulki ba yi wannan ba har sa irin wanda ya kuma ga Allah bai taɓa yin cewa zai wannan ba sai haka tun a lokacin kusan lokacin abubakar ba a sami wannan rigimar ba haka zalika sai da umar haka ya zo ya mulki ba a samu a cikin wato cikin gidan musulunci wani wanda yake cewa kanzil ba cewa ya dace ko bai dace ba wanda ba a haka duk kowa ya yarda cewa ya dace yan shekarun farko farko kusan tsakiya ma na Uthman ibn Affan kusa haka ake a cikin zaman lafiya to bayan nan ne sai aka samu ruwaini ba aka samu wasu wato rajulun tafi shi da ruwaini ba wani wanda ke kaskantaccen mutum mai kai ya kawo sai kuma ya fara yin magana kan wasu abin da ya shafa al'umma baki daya kuma aka samu suka fara saurare to shi a lokacin na Uthman an sama tun da lokacin wa yanayin abubuwa ya ƙara faɗi gari a musulunci ya ƙara faɗi sannan kuma a rika samu sabai tunda sun ba duba a lokacin wasu duba wasu ma ba san mulkin saboda aka dole za a samu sabbin yi da sauransu a zo ana ba su wasu kamai da sauransu to kuma wannan kuma an samu kuɗi an samu daula kasan dai da an samu daula kuma zai kuma a fara gurɓin ba a fara wato sai gumma da sauransu sai aka fara su ganganu har wannan ta zo ta jawo abu yayi girma yayi amari aka zo aka koma ana ba Uthman wasu maganganu rashin kyautawa Uthman kuma haka nan ya hakura maimakon ya bari sahabbai su su aka ta mushi shi kuma yace shi ya hakura ya jihadi yayi wato shahada haka haka wannan abin ya zai faru har aka zo aka ba Ali bin Talib mulki wanda kaga duk a lokacin ba samu rigima tsakanin sahabi sahabi ba ana iya samu dai wato sahabi da wani khalifa a samu rashin jituwa wanda kuma zai za a zo a yi bayani ko kowa ya gane rashin jituwa ba zai rigima ba ka su gamu sai na Abdullahi dan Mas'ud da ya ji labarin wato Uthman yayi ya kuma ya kama kwamiti da za su rubuta alqur'ani amma ko sai bai sa ko sunan Abdullahi dan Mas'ud Abdullahi dan Mas'ud bai ji dadi ba saboda shi yana gari ya duk a wa'annin a ranar kwamitin ya fi kowa haddace Qur'ani ya fi ko ya fi kowa kuma iya kashin Qur'ani wannan ko ba wa ƙarya yi ba da maka rubutu aka ce ba kuma hadda ba lokacin ba wai ba wai zai zai ne ƙarya ne na hadda ba ana gwada rubutu ne shi aka zaɓa wani to shi kaga kashe kaga ana iya samun wannan to ire-iren wannan abubuwan kaga an ce tsakanin sahabi wani wannan ana iya samun kaga su je wurin shi su ce ba ka ba Allah ya ba su mishi wa'azi ana yin wannan to ba irin wannan shine rigima ba rigima shine a zo a ce wai dole sai an jiki wannan halima wannan ba samu tsakanin sahabbai kwata kwata farko rigima da aka fara samu shine lokacin da bayan sun sai na kuma ya riga kuma ga Allah to an ba kuma Ali khalifanci ya karba kuma bayan ya karba daga nan aka samu wasu masu laifi suka zai suka wato wato nace ma sansanin Ali bin Abi Talib ana kuma ganin su kuma an san su saboda haka ba abu ne mai sauki ana ganin waɗannan masu laifin ba a kuma a zo a ce za a sallama za a sallama ma Ali a wannan lokaci to a lokacin kuma rigimar ta taso ta taso har ta jawo su Usman su Talha da su Zubair da su Aisha su sun shigo ciki wanda dukkan waɗannan guda uku ba wanda bai da dama ba ka ga to in ka tashi zaka kawo wannan labarin zaka ce to Ali dai shi yafi gaskiya su kuma waɗannan su yi nadama to kaga ba ka abace sai ta ambato ba ina zagi a wurin nan dukkan su ba wanda bai da dama ba dukkan Aisha ta yi nadama Talha ya yi nadama shi kuma Zubair bin Awwam ya yi su yi nadama ba wanda shi kashi Alim ma ya yi nadama wannan faran da aka yi Alim ya yi nadama wannan faran da aka yi kaga kowa na nadama zaka ba wanda zaka ambace shi ambato mummuna irin wannan to bayan an gama kuma wannan abin tunda wannan lokaci ne ne hayi abin ya wuce daga da sai lokacin da shi kuma gwamnan Sham Muawiya ibn Abi Sufyan ya ga wato shi yana bukatar tunda abin shi wani dani yana bukatar abu hadis jinin sai da Uthman kar kuma ta amma waɗannan da ake tuhuma da jinin sai da Uthman suna nan sanin ba alim ba shi da alkai abin da yake gaya ba wai ya ɗaure musu gindi bane ba shi abin da yake faɗa shine waɗannan da masu laifin da yawa suna da yawa kuma sun yi zama sun yadu a wurare da dama a bari a samu zaman lafiya da dukkan mu sai mu zo mu haɗu mu zo mu dirka su da baki da kuma suna da awan suna da magoya baya ta ba ka san yanayin da abu yake kowa da nake kalla abubuwa sai na ba wai sai ya rika ganin cewa a shi gaskiya kaza kaza kaza abubuwa ne bayan da ake so ba har suka faru ba har daga baya sai zo a sai aka yi bugun to in ma wato saboda saboda wato wannan duk zalla malamai ke kiranta shi sa wato malamai ke cewa wannan ba awai ba shine yayin ko yayin gaskiya a wannan rigimar ba ba wai da gaskiya din gurungu ba amma idan wani dami amma kuma wannan suna cewa yayi ne da ijtihadi da kuma zunubin ma da insha Allah ubangiji zai yaje mishi rashin wato biyayya da bai ma imam nasa ba a wannan lokaci Ali bin Abi Talib kuma alamar din maka cewa Ali take da gaskiya kuma abin da ke kiran Muawiya a lokacin shine daidai shine bayan rasuwan Ali bayan Muawiya ya hau mulkin bai kuma iya bin kowanne daga cikin wanda ake tuhumar su da fitinin sai na uzun ba ya kashe bai iya yi bai iya yi ba kaga da ya haƙura kawai da an da an zuwa lafiya da a lokacin an bisu hankali an da mataki bai iya bin wannan ba da amma kun san wani lokacin sha'anin abubuwa yadda suke da umma goya baya kuma sun shigo ciki su ta faɗa shawarwari tunda shi kashi abin da bi tsalin wannan rigima din da yazo zai yi mutane na kirki karshe sahabai da yawa suna ce mishi kanka yau rigimar nan ka kyale su ka kyale su gaskiya ta halitta Hassan daga shi akwai ɗansa Hassan yana cewa kakka rigima da kakka fita amma Ali ya rika ganin cewa a shi ne ai shi ne wato a shugaba dan haka duk wanda ya zo ya ce shi ba zai mishi da ba wato wannan ba to zai zai yaƙe shi to a lokacin an fara yaƙin daga baya kuma sai abu ya fita ya fita wato yanayin tasarrufin waɗannan sahabbai wai na faɗan yadda abun ya faru yadda kowa in za ka ba da labarin ka ba da labari da wato ido na adalci kuma za ka bayar ka bayar da labari da ido na cewa waɗannan mutane sahabbai ne ba ka bar yayewan nasu ba ba ba ga ina sa sauran wato ƴan siyasa ba kawai ka dinga jawo manganu kana zagin wani kana cewa kana daga wani kana sauke wani ba maganar na ake ba dole ka kawo musu tawili mai kyau dole ka kawo musu wani wato abu da zaka sabular da su saboda waɗannan sahabbai Allah ta'ala ya riga ya baka labari ya san abin da ke cikin zuciyarsu ba za su ba za su zuciya ba a to saboda haka a wani lokaci bayan an riga an fara wannan faɗan daga baya kowa ya fara nadama Ali bin Abi Talib a da sauran bangaren Muawiya suka ga abin da ya kamata a yi shine a zo a zauna a yi shawara a ga me zai me zai fushe da mutane shine Ali ya kawo Abu Musa al-Ash'ari Abdullah ibn Qais al-Ash'ari shi kuma a wannan ya kawo Amr ibn al-As a wani su zo su zauna da sauran sahabbai ba wai su kuma su kadai ba a nan ne akwai abin da ake ruwaitowa a littattafan tarihi da mun muka karanta tun a sakandare ana yadda ake nunawa cewa shi abdullahi bin wato amr bin al-as wannan ko karba wannan in ka je kana duba inda ake sai da tafai kana duba da tafai tarihi za a ga yadda suke nuna amr bin al-as ma makini ne kirisi ne tsiya ne da shi shi kuma wannan dama shi gaula ne abdullahi bin qais al-ashari abu musa al-ashari shi baya gane abubuwa yau aka daga ganshi wace ya dauko makini shi kuma shi kuma wace kuma shi amshi wayo ya dauko ya turo gabu sai aka zo aka zauna aka zo aka ce to shikenan suka shawara cewa wai kai ka ce ka sake alin da ma'auya ni ma ce na sake alin da ma'auya da aka zai shi kenan ce ni na sake ba alin da alin da ma'auya shi abu musa kenan ba da gane ba shi kuma wato amru bil asir ce to na sake ali amma kuma ta mace da ma'auya shi kenan kaga wato ai hayin ci kenan sabon za ta sabon za ta yi hayin ci kenan to wannan kwata-kwata babu wannan ruwayar ina nufin ba ruwaya ce a wadda ba shi gashi ibn jarir al-qabari muhammad ibn jarir al-qabari da ya kawo wannan ruwaya ya kawo ta ne ta hanyar wani wani mutum da ake da shi abu mihnab lut ibn ibn yahya lut ibn yahya abu mihnab yana ruwaitowa daga daga mujahid ibn sa'id daga amir ibn sharahil ash-sha'bi daga kuma ziyad ibn nadr al-harith wannan ruwaya ruwaya ce wato latacciyar ruwaya wannan mutumi lut ibn yahya abu mihnab yana daga cikin manyan-manyan makareta da suka dinga yada ɓanna sosai a waɗannan labarai da aka akan wannan ruwa aka gina waɗannan labarai duka kuma labari ne da ba yi da kashin gaskiya baki daya da ba shi da ƙarya da aka yi ba haka ya faru ba abinda kawai ya faru shi ne an zo aka ce ne a zo a zauna waɗannan su su shawara da tijai kuma da ba abin da ya kamata kenan an zo wasu za a yi magana su waɗannan yara yan bana bakwai sun ke bari a yi magana wannan ya je ya sura wancan wancan ya je ya sara wancan don haka daga baya aka yi aka yi wato namijin kokari aka sa dattawa a ciki a abu da za abu sa ashari da aka ji aka gama kuma aka zo ana shawara kuma me za a yi ko a ce ko ko a ce dai kawai a ƙara saban wato zaben wa zai zama shugaba ne a cikin dattawan sahabbai ko ya za a yi ko ya za a yi ko a ce shi ma auya hakura ko kaza ko kaza ko kaza duk daga baya dai aka zo aka gama sai ba a cika matsaya ba daga baya dai illa iyaka dai an yi da cewa yaƙi ya tsaya matsayin babban kada ce ba a cimma matsaya ba daga wani lokacin kun ba sake yin fara tsakanin al'umma auye ba to lokacin an riga an cimma dattawa sun riga sun yanke sahabbai kan cewa daga nan yaƙi ta tsaya kuma yaƙi ta tsaya a lokacin shi yasa ma su khawarci kafuta alayi saboda shi ma ya gaji da yaƙin ya ga yaƙin ta tsaya kan kowa ke da gaskiya ubangiji zai wato za ta yi halin daga baya wannan kaga sun cimma sun cimma wannan babban abu da dama aka je aka aka ake su sannan kuma aka ce a suka zo suna shawarar yadda shi ma'awiyar zai zo daidaita da ali daidaitawa ta yadda zai zai shugabancin ali wanda kuma ba samu a daidaitawa nan ba amma dai aka haƙura da wancan shi kenan kuma da kowa kuma aka je aka cigaba da rayuwa haka a haka ana tsara cewa bayan wani lokaci tun da in aka shawara guda ɗaya ba a cimma wani manufa an cimma kashi tamanin sauran kashi ashirin sai ku bari sai gobe ku dawo kuma akan haka ake akan haka ake cewa wata wata ce nan gaban ubangiji zai halinta a zo a daidaita to amma kuma har daga baya aka zo aka sami aka samu abin da aka samu na kashi sai na hali waɗannan duk abin da suka faru to mu sahabbai wato mu sahabban nan mu shi musu albarka muke yi amma an samu yan bid'a akalla guda hudu akan wannan rigima kawai akan wannan rigima an samu yan bid'a guda hudu yan bid'a farko su ne al-khawarij su al-khawarij tunda abin bai musu ba suka kafuta alin suka kafuta ba'awiyan suka kafuta amur suka kafuta abu musa al'ashari suka kuma ce duk wanda ya jira wannan ma suka yi ma jaba ma suka ce sun koma harura baki daya eh suka dinga kama kama mutane suna ma kashewa to kaga waɗannan shine abu da malaka kira cewa wal imsaku an mashdara bainakum shine wa Allah ya yufkara ahadu min sahabati rasuli illa bi ahsani dhikri wal imsaku an mashdara bainakum su waɗannan tun daga wani lokaci suka suka kira wannan sahabbai suka ce su ba mutane kiki bane kaga ba su karanta Qur'ani yadda ya kamata ba bayan wannan kuma aka samu kuma kuma shi'a su kuma shi'a sai zama sun fi khawari lalacewa ma baki da su khawari kaga suna yin da akalla sai da Abubakar sai da Umar su kuma da amma dai ayyuka su ba auya ba ba sa harwa auren auren khawari to amma su shi'a su ga baki da su as-sabiqul awwal nan ba baki da suka jijige baki da ga baki da suka ce ba baki ɗaya ba jama'a duk sun girda bayan manzo da sallallahu alaihi wasallam sai mutane zaru ba su wuce a irga su to hadari ba kaga wannan sun yi ba yi nasiha masahabai kenan ba sai ba sun zage su bayan nan kuma sai kuma ahalin nasu su kuma wanda suka wato kafa daba da zage su kuma wato ahalin baiti tsakanin su da ahalin baiti ba ga mace in duka ahalin baiti ne su tsare ka kawai zage su kawai suke yi babu daga nan ne aka sami a cikin su akwai wato aljamir aljamir al-mu'tazili wannan ba mu'tazilin da ake karkar bangaren a larabci wannan ya shi ma ya aqiya ta annasu nawasu ne shi ma wani lokaci kuma aka sama a cikin mu'tazila su ma su ma su mu'tazila da ma su ma sa ganin ma sahabbai ma da wasu daraja sosai za su iya ganin hadisi sai a su sai da hadisin wani ba wani ne a su sai da shi ba to su za su suna tawon cewa ana iya samun ba su kyaci sahabbai kaga wani abu ya lalace wanda duk yana daga cikin abin da malam ne yake cewa wala Allah yi kara ahadin min sahabatu rasul illa bi asri fikr kada an baje sai da ambato kyakkyawa wannan duka a mu ba shi ne abin da muka tafi akan shi ba mu ahli sunna mu ahli sunna tsakanin mu sahabbai shi ne da farko at-tarafum wa taraddi lahum ya zama tsakanin ka yayin da kaji sahabi yadda ubangiji ce ya yarda da su sun yarda da shi kai ma ka ce ka yarda da shi eh wanda ko ba yana nuna wai ka ce shi asumi ne ba a ka yarda da cewa dai shi abutacce ne wajen ubangiji kuskuren shi kuskuren shi ko da ubangiji zai zai tambaye shi kan kwanan kuskuren to ko bai isa komai a sahabata kadan da ya samu ba imanin nan da yake da shi miƙaƙe wanda yake wato ya ya kuba kasa bai ba wannan zunubin nasa bai shi wannan wannan wannan imanin nasa ba sannan kuma abu na biyu shine wato riko da shi da sahabbai musamman suka ijma'i musamman abin da sahabbai suka ijma'i cewa wannan ya zama addini wanda bai halitta kowa ya saba ba duk wanda ya saba ya zama da bid'a wannan shine abin da Qur'ani ko yake faɗa wa man shaqa rasulan ba'di ma tabayyana lahu al-huda ويتبع غير سبيل المؤمن نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ina abun tabarkin da ba mumune ba akwai wasu mumune wanda kawo waɗannan babu su ai akwai wasu malamai sahabbai su ijma'i to duk wanda ya fita daga ijma'i ya zama ya zama wato abu ballaci ya zama dan bid'a ko abin da yake ba kan shari'a yake ba sannan kuma abu na uku mu ahli sunna shine wato kauda kai daga wato kurakuran da bayan mun roƙa musu gafara mu kauda kai mu kauda kai wannan shine ce wal insafu amma tazarabu lakum sannan kuma na hudu shine duka kai da cewa duka adalai ne kar ka zo kana cewa wane ya ruwaito wannan hadisin wane ne Abu Hurairah Abu Ni ba ya da Abu Hurairah ba ai shi bai yarda shi ba Anas ne a bai yarda Anas ba Anas ai kaza kaza kaza kaza yadda aka samu wani wanda ba shi da kan gado ya riga zagin Anas eh yana cewa ba shi ba kaza kaza kaza magana da ba ta da dadi wannan shine wato abin da yake kan mu ahli sunna da zaka zama ahli sunna ne yayin da duka dauke waɗannan abubuwan duka da muka faɗa gwargwane da kaɗan saba gwargwane da kuma wannan aka cire maka wani bangare na kasance ka ahlus sunna shi yasa a cikin malamai na fiqh a cikin malamai na fiqh ake yi ma wato ahlul zahir yan zahiriya ake musu ɗan janna ja musu jambiru a wasu wurare ana ce ana wato murguda musu baki ana wato yi musu maganganu na wato cewa ba su kyauta ba ba su kyauta ba kansu ba kamar sai ibn hazm zahiri dan daga cikin su shirye su wanda malami ne shi ɗan zahiriya malamai ne na sunna suna bin sunna amma kuma sa rasu abubuwa da suka saba daga sai abin da suka saba shine su ba sa ɗaukan manganin sahabbai da wata kima da su qur'ani da sunna kawai suna kokarin cewa kar a zama ana wa makahobi suka ce qur'ani da sunna amma dai su sahabban mutanen kirki ne a wajen su suna ɗaukar maganin sahabbai ba wai ba ta ɗaukar maganar su ba mutanen kirki ne amma su maganar za a zuwa ce abubakar ko umar ko usman sun faɗa kaza a su babu ruwansu za ga wani zafi wani lokaci muna karatu za mu ce wannan ta ce fatawan abubakar ba muna faɗa ba ta ce fatawan umar da su babu ruwansu wannan su kawai kai ta shafa kai za a ce su rushe suna ba gida suna son suna din wani lokaci asali ma makarkarin wasu mazhabobi da maganar wasu sahabbai ana sa wasu hadisai shi ya fara tukun da su dawo da zahiri suka fara wannan abubuwa to amma dai kuma shi bulu shi komi khairu umuri awsatuha komai ka za ka ake yaki in ka garma kakar kai buluwi sai zama ka an wuce gwa da iri eh sahabbai magana ta ingantacciya magana sahabbai a maganar su suka yi ijma'i wannan wajibi ne kowa da kowa yanzu in sahabbai suka yi ijma'i wannan duk wanda ya saba to yanzu abin da ya zo da shi sunan shi sabanin shirya amma idan sahabbai suka saba mu juna ya zama wannan fatawar dama wannan fatawarsa ke Abubakar fatawarsa ga fatawarsa Umar ga fatawarsa Aliyu ga fatawarsa to wannan yanzu za a koma ne a mai da wannan sabanin zuwa ga Qur'ani da Sunna saboda haka Allah ta'ala ya faɗa cewa yace in kuka sabani cikin wani abu to koma zuwa ga Allah ta'ala da manzon shi to haka ake yi sai a koma wurin Allah da manzon shi in sabai suka sabani kamar yadda Maliku da Abu Hanifa da Sufyan al-Thawri da Ahmad da Imam Shafi'i duk magana su da ne duk matsayin magana su daya ba wani bambanci in suka sabani za a koma ne a ga me da bi ba a ce a ce a ali dan ni dan maliku ne kawai dan saboda ka ali na na haihu yanzu ka bai da maliki ka zama addini kuma eh ba ba ba makaranta ba ko yanzu ce muke ka koma kamar maliki a makaranta ba a matsayin ba matsayin wato addini ba shi za bature ma yake kiran shi jurisprudence school ne yake kiran shi school of jurisprudence eh saboda haka wato a diya inda aka samu su aka samu mutane suna gina musahabbai to yanzu sun zama sai riko da ahli sunna an zama aka samu wani mutum yana dan kauce ma shi ya sahabbai to shi wannan shi ma ya fara kaucewa a wannan zamani ana samun yan akalaliyu da irin masu cewa su hankali da sauransu za ka suna cewa su bisa da hadisi abu hurairah ba saboda shi ba biki yi bane ko kaza ko bisa da hadisin wani sahabi kaza ba ko ya ko ya kawo sharadai ya ce shi sahabi wani wani shi bai ji da hadisin su ba kaga wannan shi ma yana daga cikin abin da wato ya zama baka yi nasiha ki zai da ya kamata kan sahabbai ba kuma sabawa akan wannan wato bid'a ce ta kanta mai zaman kanta saboda haka wannan shine kusan a takaice abin da ya kamata mu gane game da sahabbai cewa sahabbai ba masumai ne ba idan sun yi kuskure to shi kenan za mu ruba musu gafara amma kuma za mu ci gaba da san su za mu ci gaba da wato girmama su za mu ci gaba da wato da aka yi da su a matsayin manya-manyan shugabanni a wannan al'umma babu kamar su ubangiji ya riga ya zaɓa waɗanda mutane ba za a yi kamar su ba a yi kamar su a baya ba kuma ba za a yi ba nan gaba waɗanda sahabbai a ubangiji ya riga ya zaɓe su malai cewa annahum ahaqqun nasi an yumta masalahum ahsan makharij saboda su sahabai suka fi cancanta wato a rema musu mafi kyakkyawan mafita akan abin da suka yi kamar su tawili tawili mai kyau kamar kamar yadda wato aka sha faɗa wannan sahabai idan ka je ka bibiya yanayin tarihi sosai tarihi ingantacciya tarihi ingantacce mai igiya ingantacciya in ka je kalma za ka gani kowane yana da irin nashi tawili da ya sa yi kaza za ka ba wai san zuciya ba kaɗai ko da kana cewa akwai san zuciya in ka kwatanta da yanayin rashin san zuciya za ka ga san zuciya ya rijaye san zuciya ko da kana cewa kana cewa wato akwai wani zunubi to za ka ga wato miƙewa da yake da imanin sa ya rija yawan na zunubin to da ba ba kashi ake magana ba dama kuma shi sha'anin musulunci ma da za a yi za a yi wato hisabi me kafci ne ba wai za a ce wai dole in ka taba yin zunubi shikenan ka ba wani annabi ba a inda ya wato kyakkyawan wani aikin ka ya rija ya bannan shikenan kuma wannan wato ya riga ka ka riga ka abin nan wa yadhannu bihim ahsan al-madahib ya ce kuma su sahabai su suka fi cancanta a yi wato a yi zaton kyakkyawan matafiya a cikinsu a gami da su sahabbai wato nan almazahib zai iya daukan wato mazhaba ko na ra'ayi na fikihu ko kuma na ra'ayi na addini daga cikin abin da zai baka sha'awa shine ba taba samun wani sahabi da ya zama ya zo da wata bid'a ba duk waɗannan bidoyi da kuke ji ana faɗa ba za ka taba samun sahabi yana goyon bayan ta ba sai dai ka samu sahabi yana kushe ta lokacin da aka fara samun bid'a na kadar na kadariya lokacin sauran sahabbai kana suna da irin Abdullahi dan Umar irin su Abdullahi dan Abbas da sauransu da sauransu su suka fara zuwa suka yaƙi wannan bid'a kaga wannan yana da maka cewa to ubangiji lalle ya zaɓa wannan mutane ya za a ce an zo an samu san zuciya iri iri ko ba a samu ba a sha'anin siyasa sauran sakar ta saba amma sha'anin addini ba a taɓa samu ba a samu su saba kuma ba su zai girma juna ba har bayan an yi wannan rigimu bangaren su ma'auya suna aiko ma ali bin abi talib a neman fatawa haka ce wannan rigimin da ake zamani ba haka yake ba ba haka ba yadda muke zamani ba abin ba haka yake ba to to saboda haka wato abinda abinda wato ake muke zamani wannan ba yadda wasu ke zuwa suna fada suna cewa wato an zagi an zalunci ahlul baiti ko an yi fada dole duk ban so na fada maganan wato abin da ya faru na garir khum ba da sauransu da sauransu saboda wannan na tabbatar an an jinki a cikin kai zuba da dafta yake karantawa ba a bukata kuma shi sha'anin labarin waɗannan mutane yan shi'a kada cewa su ba sa zuwa da ilimi ta ga su sauran mutane da muka kawo aƙidunsu waɗannan wannan ɗan bid'a mun ta kawo aƙidunsu a littafi sai mu mai rajin amma so shi a ba ka za ka ba za ka ga akida na kirki ba akida ce kawai ta azifa zuciya kawai mai zuciya nake so za ka za ka dan yawai kawo abu wani magana su muna cewa bari mu kawo musu raddi saboda raddi raddi ba raddi shi ne rashin yin raddi ma wani lokaci saboda duk magana su ba magana ce ta ilimi ba magana ce kawai ta san zuciya ta abinda ba a yi ba su ce a yi abinda aka yi kuma su ce ba a yi ba eh su babu ruwansu haka suke yi saboda haka wannan shine wato abinda abinda yake akwai game da wato mazhaba na ahlus sunna game da sahabban manzon Allah sahabban manzon Allah sun wuce wato ka riga ambata su ambata mummuna sannan kuma a tsakaninka da su sai kyautatawa sannan kuma ka rike a zuciyarka cewa mafi bishi su ne Abubakar sannan Umar sannan Uthman sannan Ali bin Abi Talib kamar yadda a cikin mata babu kamar Khadija Khadijatul Kubra da kuma Aisha akwai maganar wane ne fi wane ne da yawa da cikin malamai wasu suna ganin Khadija wasu suna ganin Aisha Aisha wanda ya ga Aisha kamar da tabiya kita wanda ya lura karshen musulunci da abin da Aisha ta gabatar na ilimi wata kila ce Aisha amma wanda ya ga Khadija abin da aka a farkon musulunci to da wani sai ce gabatar da Aisha da amma dai ni gaskiya ina gabatar da Khadija ne a mazhabi na na fi karkata ma wannan ra'ayin saboda da irin wannan ne amince gabatar da Abubakar shi ma Abubakar ai bai kai Abdullahi da Abbas da sauran sauran ƙarin sahabbai ya ilimi ba amma abin da ya yi manzan Allah ne da yadda ya bada wato a gudunmuwa ba addini kusan wannan ashirin bashin da biljanna kusan duk abubakar ya kira su zuwa ga addini duka kusan da yawan su sahabban da kuke gani manya wanda suka mazala wani taimako na a zo a gani ta hanyar abubakar su biyu suka shiga musulunci ko ko shi ya gaito su da kanshi ko kuma suna cin halin akalika ya je ba da kudin sa ya fanke shi shi da mazala yake cewa kowa ya mana alheri min biya shi amma sai abubakar siddiqu shi shi mun biya shi ba kaga amma wani haka kare ake zagi to idan ka koma kharija ta kuma za ga yadda sai wazala a farko al'amari tun farko ba farko san da aka fara masa wahayin mazala yana cikin tsoro ya fara kwanta mashi da hankali yace kalla wallahi la yuzika Allahu abadan yace ba zai Allah bai tabbar da kai ba in da ƙara kama hannun shi kuma ta kai shi wajen waraka sai zai ƙara samun kwanci hankali in an je an mishi abin da aka mishi a waje in ya zo wajen ta yake samu ke samu kwanci hankali ta ta ba shi goyon baya duka ba za bai yi masa kishiya ba ko kuɗa har ta gaba rayuwarsa ba za ta yi masa kishiya ba wannan yana da muka je mashi sha'anin wannan mata shi za mu za da yake cewa ta daga cikin mata wanda suka cika a wannan al'umma su ba cika kore a cikin mata nan.
ita an tambaya annabi ya ce shi mata Aisha su aka ce to amma za ku mu fahimci babanta haka gaskiya wannan hadisi ne manzo Allah eh wannan ya tabbata kwarai da gaske eh an tabbai manzo Allah Amr bin al-As yake tambayar sa kan Amr bin al-As ya musulunta to yayi wasu abubuwa kuma har lokacin da zai mazala bai'a sai ce amma zan yi bai'a cewa zan shiga musulunci amma zan yi sharadi sharadi shi ne wai a gafarta mishi kai to kaga shi kai ka musulunta kuma ya gafarta maka to da yaje shi sai kuma ya ga mazala ya ta bashi gudu yana ta bashi wato kulawa mazala yana da kulawa ba sahabbansa sai yake tare da ko dai mazala da ya fito da ni shine sai yaje to wai a cikin sahabbai ba ka so ne kai a cikin mutane wa ya ka so sai ce Aisha ita a ba mata ba ina magana a cikin baranci babanta eh to da haka kaga kaga yanda wato wato ba za yake kulawa kwarai da gaske akan waɗannan wato gidan abubakar siddiq gidan abubakar siddiq ya ne albarkan gaske kusan iyayensa da musulmai ne yaransa da musulmai ne wasu galibin su ba su habbai ne jikoki sa ma wasu su duka musulmai ne malamai alqasim ibn muhammad jika sani mabda da sanati fuqaha sab'a to haka wannan shine abinda malam nan ya yake gwada mana game da sabbin manzo Allah da tsakanin da su shine kyakkyawan ambato yanzu shiga cikin wani kunshi kuma shine wada'atu li a'immatil muslimina min wulati umurihim wa ulama'ihim shine da'a ga shugabannin musulmai shugabannin musulmai shugabanni na siyasa da shugabanni na addini eh ba malamai a baya baya can sun yi maganganu aka ta zagin su ba to zaka ji abin da yake wato mazhabi na ahlus sunna gami da shugabannin musulmai ko shugabanni na siyasa ko shugabanni na addini in malami ya yi fatawa ko ya kuskure ya ba masu ne ba wa ya ce ka zage shi zagin malami da kai ka ka fita daga manhajin ahlus sunna kamar yadda yayin da wani shugaba dan yayi wani kusuri kace zaka dauko ka sakali to shi ma yanzu wannan ka sa abu ahlus sunna insha Allah wannan shi zama matashin katun mu a yayin da muka zo sati mai zuwa abinda muka tarji Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya yafe mana wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh